هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوة جمادى ثاني hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 11 a gregorian calendar 2025 wannan shine kasadinmu na sha uku insha Allah daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi daga cikin kaɗan daga cikin wasiyoyi ga matasa wanda magabata suka yi musu a wanda babban malami fadilatu sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin albadri alaihi rahmatullahi almutatabi'a ya rubuta Allah ya saka mishi da alkhairi wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin hajiya mowa da muhammad kambu Allah ya gafarta musu ya hada mu da su a jannatul firdausi wanda yake wannan anguwa ta fantami bayan primary malam kuri a nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya a kan alwasiyyatu thaniyata ashar wasiya ta goma sha biyu ita ne za mu tashi ko mun gama da ita ita za mu tashi ko to sai lokaci ya kure sai muka tsaya a kanta za mu tashi yau a kanta a kafin mu shiga wasiya ta goma sha biyu akwai wasu tambayoyi da aka rubuto kusan guda uku wanda ya kamata mu amsa su ko da a gurguje sannan sai mu dora inda muka tsaya a ainihin wato karatu wannan yana cewa assalamu alaikum bayan sallama ina yi wa malam fatan alkhairi to Allah ya hada mu da alherin duniya da lahira yace tambaya ta shine tambaya ta ita ce ake cewa tambaya a Hausa mace ne ba namiji bane ku daina cewa tambaya ta shine a'a tambaya ta ita ce ko Hausa ma sai an gyara mu tambaya ta ita ce ya halatta idan ina bayan gida idan na ji an ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama zan iya cewa sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta idan ina ban daki ma'ana mutum ne yana ban daki sai ya ji ana cikin magana ko karatu sai ya ji an ce muhammadun rasulullah shin yana halatta yana ban daki ya ce sallallahu alaihi wasallam ko baya halatta hadisi ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hau kan mimbari ya yi taka matakalar farko sai aka ji ya ce amin ya sake taka matakala ta biyu aka sake ji ya ce amin da ya taka matakala ta uku ma sai aka ji ya ce amin to sahabbai ba sa barin takwana annabi yana idar da hudu ba da ya sako sai sahabbai suka mar tambaya suka ce mun ga ka taka matakalar farko kayi amin ka taka ta biyu kayi amin ka taka ta uku kayi amin me ya faru sai ce Allah ne ya turo mala'ika jibril ya yi wasu addu'o'i guda uku yace kuma duk addu'ar da yayi ni kuma in ce amin yace addu'ar farko da mala'ika jibril yayi shine duk mutumin da watan ramadana ya shigo kuma ya sake har watan ramadana ya fita bai yi ibadar da ta kai a ɗan tahi daga wuta a sanya shi a aljanna ba Allah ya wargaza sha'anin shi in ji Allah mala'ika ya zo ya karanta addu'ar annabi kuma ya ce amin ya sa ba ƙaramar asara ba ne ka sake ramadan ya zo har ya fita ba ka yi karatun ƙur'ani ko sallolin na filfili ko tahajjud ko tarawihi ko zuwa tafsiri ko dai wata ibada ko sadaka ko kyauta wanda zai sa Allah ya ‘yanta ka daga wuta ya tabbatar da kai dan aljanna ba annabi ya ce duk wanda haka ta same shi Allah ya sake wargaza sha'aninsa gaba daya ya ce abu na biyu manzan Allah ya ce mala'ika ya sake addu'a cewa duk mutumin da ya sami iyayensa suna raye ko kuma ɗaya daga cikinsu uwa ko uba ko uwa da uba gaba daya bai musu biyayyar da ta hanyar su ya samu rahamar Allah ba shi ma Allah ya waza sha'anin shi mala'ika ya wannan addu'a manzan Allah ya sake cewa amin na fata an gane sai addu'a ta uku ya ce duk mutumin da ya ji an ambaci sunana aka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama bai ce sallallahu alaihi wasallama ba shi ma Allah ya warga da sha'anin shi mala'ika ya addu'ar manzan Allah ya ce amin kuma Allah ne ya turo a yi addu'ar kuna ganin wannan addu'ar akwai abin da zai hana ta karbuwa babu saboda haka wannan ba karamin kuskure bane ko a ina kake ko a mafarki kaji an ce annabi muhammadu lokaci sallallahu alaihi wasallam an gane magana da kyau ko ya ma wasu malamai suna ganin irin karatun qur'ani a sallah misali a zo a ce muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا har zuwa ƙarshe ko da a nan a sallah ne liman ya karanta gurin kana kan wato ainihin wato sahu to in kaji an kawo wannan ayar ka ce sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ganin haka saboda muhimmancin yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati da haka ko a ban daki kaje an ambaci manzon Allah kace sallallahu alaihi wasallam in kana zaune kaje an ambata in kana tafiya in kana gudu ko in a gurin karatu ne to babu laifi to sai dai wasu malamai suka ce idan misali gurin da ake ambata sunan annabin abin ya maimaitu ba ɗaya ba ba biyu ba to dan wani ya kubuce ma baka faɗa ba to ba za a kama ka da laifi ba misali nan irin gurin karatu ne motsi kaɗan za mu ce manzan Allah motsi kaɗan za mu ce annabi Muhammad to in ɗaya ko biyu ko uku ko biyar suka kubuce ba ka ce sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai kama ka ba me dalili saboda guri ne wanda duk motsi duk abin da aka ambata sai an yi salati ga annabi ko sai an ambata sunan annabi ina fata an gane wannan ita ne tambayar farko a gurguje menene hukuncin direban da Uh, suka yi accident direban ya riga mutuwa bayan kwana biyu kuma su ma suka mutu na sauran fasinja kenan to menene hukuncin kafara azuminsu hukuncin yin azumin yana kan waye kenan ina fata kun gane tambayar direba ne yana tafiya sai suka yi hatsari da suka yi hatsari aka ɗebo su rangaranga shi direba ma ya fara bakuntar lahira to sannan daga baya wanda yake ja a mota su ma suka bi shi to yanzu tunda inda direban ya rayu a kansa azumi yake aiko to sai direba ya zama shi ma shi ne ma ya fara tafiya to yanzu shin azumin yana nan akan direban duk da ya rasu in yana nan a kansa to suwa za su yi azumi in baya kansa ya abin yake magana mafi inganci a irin wannan yanayi idan ya faru hatsari dai ya kasu kashi kashi akwai hatsarin ma da za a yi jama'a wanda ba ma azumi akan direba yanzu mutumin da yana cikin tafiya sai wani kawai ya zo ya sha gaban shi ya za ka yi ba kai ka je ka kaɗe shi ba zuwa ya sha gaban ka ka kaɗe shi ko ya zo ya shiga karkashin trailer ka ko karkashin tankar ka ina fata an fahimta ba kai ba kama san ya shiga ba kawai sai ji kai motar ta yi rawa haka ya aka ce ai wani kataka ya mutu malamai suka ce wannan babu azumi a kanka dan babu wani abin da kai ka aikata wanda yake bayuwa zuwa ga kai kai ajalin wannan mutumin shi ya zo har inda kake ina fata an fahimci magana to amma hatsarin da yake ɗaukar ma'anar azumi shine hatsarin da wani sakaci ya faru ko wani ganganci ya faru ko motar ka babu taya mai kyau ko kuma a'a kana tafiya kana duba waya ina fata an fahimta ko wani a makamancin haka sai ka mauje wani ya mutu to nan kan zaka yi azumi tabbas to shi ma wannan kaga yanzu hatsarin yanzu ba a san wannan irin kala bane shin ganganci ne yasa hatsarin da ya faru ko da ganganci ne yasa hatsarin ya faru tunda ya riga ya mutu to babu wani azumi a kayan shi ina fata an fahimta awwa wasu malamai suna ganin waliyansa dole su yi azumi sittin, amma magana mafi inganci tun da dai ya bakunci lahira to ko da hatsari ne wanda akwai ɗan sakacinsa a ciki ba zai ainihin ba za su ainihin wato rama masa ba domin baya akwai azumin da ake rama wa mutum akwai azumin da ba a ainihin wato rama masa daga cikin azumin da ake rama mutum akwai azumin kafara azumin kafara ana rama wa mutum idan misali ya fara bai gama ba sai ainihin wato ya rasu ko rashin lafiya to ana samun wasu su karasa masa ina fata an gane amma magana mafi inganci shi a irin wannan yanayin ba za a ainihin wato a rama masa wannan azumi ba wallahu ta'ala a'lam tambaya ta ƙarshe wanda za mu amsa ita ne ta uku a yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri malam ni ne na karbi bashin abin dubu uku da ɗari biyar da na zo biya sai ya ce mun sai dai in bi in ƙara naira ɗari biyar a kayi shin malam hakan ya halatta mutum ne ya ɗauki bashi ya ba wani na wani kaya ko ya karsayi wani abu a shagonsa ya ce zai kawo mar kuɗin ranar kaza to misali muƙaddara sai ya ƙara kwana ɗaya ko biyu a kayi to sai mutumin ya zo zai biya sai ya ce ai tun da ka ƙara kwana kaza ina fata an fahimta to ka sai ka ƙara kuɗi a kayi to shin wannan abin da zai kara ya halatta bai halatta ba wannan ita ce ribar nasi'a ina fata an fahimta riba saboda ka ba wa mutum bashi ya rike na wani kwanaki ko dan ya haura kwanakin da wasu kwanaki ke ka ce ya kara ma wani abu wannan baya halatta an ka karba kuma ka ci riba ina fata an gane baya halatta iya abin da ya karba a gurinka shi zaka ainihin wato a karba a hannunsa wannan shine abin da ya fi tabbata akwai wanda ya bar takardar tambaya ɗazu a waje zai yi hakuri sai sati mai zuwa domin tambayar muna ɗan bita a kanta kafin mu zo mu amsa ta da haka sati mai zuwa ke za mu amsa tambayoyinsa na ga tambayoyi kusan guda biyu ne ko uku Allah ya shirya da mu ya sa mu gama da duniya lafiya ya biya mana bukatunmu na alkhairi alwasiyatu thaniyata ashar wasiya ta goma sha biyu an alfiriyabi qala kana sufyanu ath-thawri rahimahullahu ta'ala yusalli ثم يلتفت إلى الشباب فيقول إذا لم تصلوا اليوم فمتى دقا الفريابي يتي كان سفيان الثوري ليه دقا تمن يمقباتا أنا تم سفيان الثوري الله يمس رحمه يا كسنتي يصلي يكن يصلى إذن يصلى يئدر ثم يلتفت إلى الشباب سيجويو يكلم تاسن دكي cikin masallaci fayaqulu sai ya ce musu idza lam tusallu al-yawma idan ba ku yi sallah yau ba famata to yaushe ne kuma za ku yi sallah ma'ana tun kuna da ƙarfin ku kuna da ainihin wato wanji kuna da abinda Allah madaukakin sarki ya hore muku na ainihin wato yanayi na nishadi to ku zamanto masu kula da sallah ba sai lokacin ƙarfin ku ya kare ba malam yace ausa sufyanu thauri sufyanu thauri yayi wasiya rahimahullahu Allah ya masa rahama ashababa ga matasa wasiyatan azima wasiya wacce take mai girma bistigilali shababihim da siribanci samartakarsu fi ta'atillahi akan yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a fashabu shi matashi idza lam yastaghilla marhalata shababihi idan bai wato ribaci mataki na samartakarsa ba fi sujudi a cikin al'amarin sujjada lillahi ga Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka faqad yad'ufu to farauni yakan iya samun sa wa yadkhulu fi marhalatin min hayatihi ya shiga wata matakala ko wani mataki a cikin rayuwarsa ya waddu fiha an yasjuda zai yi fatan ya ce ina ma ya ta sujjada ga Allah walakin la yastati'u sai dai ba zai iya hakan ba na fata an gane bi sababi da'afi quwwahu saboda ainihin wato raunin karfi da ya samu wa maradi badanihi da kuma rashin lafiyar jikinsa tunda dama idan tsufa ya kama mutum to abubuwan da ke kare shi daga kamuwa da cututtuka sukan yi rauni ta yadda sai zazzabi wannan sai ya galabaita shi saboda duk abubuwan da suke da karfi suke da immunity na jikinsa masu kare shi daga kamuwa daga cututtuka duk sun yi rauni don haka ɗan zazzaɓin kwana biyu sai ya fatattaka shi to sai ya zama yana so ya tahi ya yi ibada amma ba zai iya ba me dalili saboda jikin ya yi rauni ga rahin lafiya ta shigo to shi ne sufyanu thauri yana cewa matasa in ba ku yi sallah yanzu ba in ba ku dage da nafilfili ba in ba ku dage da karatun qur'ani yanzu da kuke da lokaci kuke da ƙarfi da lafiya ba fa mata to sai yaushe ina fata an fahimci magana an yasjuda walakin la yastati'u bi sababi da'fi quwwa wa marad badanihi dan haka fala yatamakkan min as-sujud ba zai iya yin sujudar ba ولهذا قال dan haka yace wa waɗannan matasa idza lam tusallu al-yawma idan yau da kuke da kwanaki masu karanci shekaru masu karanci da lafiya mai inganci ba ku yi sallah ba fa mata sai yau he za ku yi sallah ina fata an fahimta to bari mu tuba wasu ayoyi da suka nuna mana muhimmancin sallah kafin mu je a matsala ta gaba da wasu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin suratul baqara aya ta uku Allah madaukakin sarki ce allazina yu'minuna bil ghaibi mutanen kirki bayin Allah mu'mine sune wanda suka yi imani da gaibu sai ce wa yuqimuna salata kuma suka tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyar da abin da Allah ya azurta su kaga wannan kai tsaye Allah ya nuna mana daga cikin alamun mutum mai imani ne to shi ne ya zama sallah bata baya wasa da ita cikin suratul baqara da har ila aya ta 43 Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'ina ku tsaye da sallah ku ba da zakka kuma sannan ku zama masu ruku'u tare da masu ruku ma'ana a dinga ganin ku a masallaci ana jam'i da ku ina fata an gane har ilo dai a bakaran aya ta 45 yace wasta'inu bi sabri was sala ku ainihin wato daimu taimakon Allah ta hanyar yawan haƙurinku da kuma yawan sallah wato in mutum yana da haƙuri da mutane da cutarwarsu da yanayinsu kuma yana kula da sallah to Allah na kawo mar agaji cikin lamarin shi waɗannan abubuwan guda biyu dalilai ne da ke sa Allah ya dinga tallafa maka ya dinga agaza ma kuma dalilai ne da za ka yi tawassuli da su ka ce ya Allah saboda haƙurin da nake yi ana cutata ana zalunta ta ana mun rashin adalci amma ina haƙuri da kuma kula da jam'i da nake yi ya Allah ka taimake ni wannan abubuwan da ake tawassuli da su domin daga cikin nau'ukan tawassuli akwai at-tawassulu bil a'mali salihat wato kamun kafa ga Allah da ayyukan kirki to mutum ya halatta ya ce ya Allah saboda kula da sallah da nake bana wasa ya Allah saboda haƙurin da nake yi akan abubuwan da ya kai ɗau mataki amma naƙi dan kawai ina neman yardarka Allah ka biya min wasu bukatuna sai kaga kawai Allah ya biya maka shine Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agaji da taimakon Allah ta hanyar yawan haƙurin da kuke da shi da kuma sallah da kuke yi a cikin jama'a ina fata an fahimta wa inna hala kabiratun wallahi sallah ba karamin al'amari bane illa alal khashi'ina wanda ba ta wahal da su sune kadai masu tsoron Allah masu yi dan Allah a cikin suratul baqara dai aya ta 110 yace wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah inna Allah bima ta'maluna basir Allah yace ku tsaye da sallah ku bada zakka ku sani duk abin da kuka gabatar ga kawunan ku na alheri tajiduhu indallahi za ku same shi a gurin Allah inna allaha bima ta'maluna basir lalle Allah yana kallon duk abin da kuke bakara da aya ta 153 yace ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ista'inu bis sabri was sala kaga a can yace wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratu nan kuma yace ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was sala na fata an fahimta inna allaha ma'as sabirina ku nemi agajin Allah da taimakon Allah ta hanyar yawan sallah da yawan ainihin wato azumi abin nan haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri a zai taimake su cikin bakaran da aya ta 238 yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsai da sallah a salloli gaba ɗaya musamman sallah ta tsakiya ko mafificiyar sallah duk ana iya fassarawa ko ka ce sallar tsakiya ko ka ce mafificiyar sallah wanda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga sahabi daga sahabiya na aisha da sauran sahabbai cewa wannan sallah da allah ya ce salatul wusta ana nufin sallar la'asar ne hadisi ya zo a cikin muwadda ta imamu maliku Allah ya haɗa mu da imamu malik a jannatul firdaus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man fatatuhu salatul asri fa ka'annama wutira ahaduhu wa maluhu duk mutumin da sallar la'asar ta kubuce mar a jam'i bai samu yayi ba to asarar da ya tafka shine kamar ya zo gidansa ya samu da ƴaƴansa da dukiyarsa da matansa da motocinsa da gidansa duk ya kone ba abin da ya samu illa kayan da ke jikinsa kawai ya fita a gida ya dawo samu komai nasa ya lalace in za a kwatanta mafi karancin asarar da ya yi to wannan ita ce mafi karancin asarar da ya yi amma asarar ma ba za a iya misalta ta ba to kaga ba karamar asara ba ne mutum ya gagara samun sallar la'asar ita ce hafizu ala salawati was salatul wusta da Allah ya faɗa a nan cikin suratul baqara aya ta 238 ina fata an gane bakara dai aya ta 277 Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zaka lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari kuma suka tsaye da sallah suka bada zakka Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna to mu je cikin suratul nisa'i Allah ya ce alam tara illal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata bakai duba bane zuwa ga waɗanda aka ce ku kame hannayenku ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qitalu ila idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya ina fata an fahimta wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala lawla akhartana ila ajalin qaribin qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nisa aya ta 101 wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahum an taqsuru min as-salah babu laifi akan ku in kun yi tafiya a doron ƙasa ku rage sallah ku yi kasuru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina in kuna tsoron kafirai za su far muku saboda makiyan ku ne haƙi na haƙiƙa fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum nisa aya ta 103 fa idza tama'antum fa aqimus salata inna salata tsakanin alal mu'minina kitaban mawquta ku tsaye da sallah idan kuka samu nutsuwa Allah ya ce lalle sallah ta kasance wani littafi ne na da aka yi masa lokaci aka sa masa time table dan haka daga lokacin yayi ku tsaye da ita karku wasa a cikin nisa'i da aya ta 142 Allah ya ce innal muttaqina yukhai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna kokarin yaudara Allah Allah kuma yana mayar musu da martanin yaudarar su akan su Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi za su yi sallah sai su tashi cikin kasala yasa ba a so mutum ya dinga sallah babu karsahi jama'a in ka zo sallah ka daina wani ragab ragab lagab lagab kamar kamar kamar manja ya sha rana malam Allah ka ga mutum kai da ka kalli fuskarsa ka san kawai sallar ne da ka san dole aka so aka turo shi sai yayi ta yana wani tsutsumewa yana wani ɓaɓɓata rai yana tafiya jikinsa a mace abin da zai baka mamaki shine daga an idar da sallar yana fita zaka ga ya fara tsalle-tsalle yana shewa wato sallar ce ta takura shi ta matsama baya so ya nuna karsahi da jin daɗi game da sallah alama ce ta munafurci inji Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa alamar munafurci shine in lokacin sallah ya aga jikin mutum ya mutu baya son yin sallar yana wani lagab-lagab da jikinsa yana wani nuna kyama yana wani tsutsumewa yana wani ɓaɓɓatare ya taho sahun ma yana ana ya gyara yana wani abubuwa alama, alama dai ta nuna kawai baya son sallar kawai wallahi dole ce kawai don kar a ce baya yi ne yasa ya zo to ana buƙatar ka zo da karsashi ka zo da ainihin wato abin nan in kwa kai ne liman a ji bolin ɗinka na tashi murya na volume ruku'u a ganki cikakke sujjada cikakkiya kar ka dinga ruku'u da sujjada a tattauye ka cika ta yadda ya kamata ka cika ruku'u yadda ya kamata ka cika sujjada yadda ya kamata ka kuma zage ka karanta qur'ani da tajwidi tangaran a ji qur'ani na fita a cikin bakinka to amma sai ga wani yana sallah sai ka rasa wannan sallah yake ne ko wasa yake wannan sallah yake yi ne ko abin nan shine Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna yaudara Allah Allah yana mayar da martanin yaudara su akan su me dalili sai Allah ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi za su yi sallah sai kaga jikin su gaba daya a mace suna cikin kasala yara'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila suna kokarin nuna mutane sallar su ba sa ambatan Allah in ba dan kadan ba Allah ya ce muzabbina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula an gane maganar da kyau ko to haka cikin suratul maida aya ta 55 Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna salata ku sani waliyanku majibintan lamarinku sune waɗanda shine Allah subhanahu wataala da annabi Muhammadu in kana neman su waye naka inji Allah ya ce to ka same ni ni ni ne naka na farko waye na biyu wanda zaka danganta kanka gare shi cewa naka ne shine annabi Muhammad shine inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu majibin tallamarunku wanda suka zama naku su ne Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai su waye suka biyo baya Allah ya ce walladina amanu sai kuma waɗanda suka yi imani waɗanda kalan wanda suka yi imani sai Allah ya ce allazina yuqimuna salata waɗannan da suka yi imani kuma cikin imanin su abin da yasa muka yadda su masu imani Allah ya ce saboda sun tsaye da sallah da haka daga cikin alamar kai mumini ne kai na Allah ne to a same ka a cikin hidimar sallah kar kai wasa da sallah ina fata ana fahimtar magana domin Allah ya ce ku sani majibintan lamarinku innama waliyukumullahu majibincin lamarinka wanda yake masoyinka mai kaunarka na gaskiya shine Allah waye na biyu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai waye ya biyo baya sai alladhina amanu wanda suka yi imani wannan irin kalan masu imani sai Allah ya ce alladhina yuqimuna salata wanda suka tsaya da sallah an gane maganar da ko wa yutuna zakata wa hum raki'una kuma suna bada zakka sannan suna ruku'u ga Allah subhanahu wata'ala har ilau da ma ida aya ta 58 Allah yace wa idza nadaitum ila salati takhuduha huzuwa wa la'iba akwai munafikai idan an kira su zuwa ga sallah sai kaga ainihin wato sun rike ta a bar wargi da wasa wallahi duk wanda yake wasa da sallah Allah yace munafiki ne ina waɗanda an kira sallah za su yi tsaki wa ladan cika yanzu har la'azahar ɗin ta yi kai annan lada ne billahi lada ya cika jaraba kai to kai ne jarababbe wallahi in ji Allah ina fata an fahimci magana saboda mai ita zuwa huzuwa ita zuwa huzuwan wala'iba Allah ce sun riki sallar a bar wargi a bar wasa ba su mai ita abar mai muhimmanci ba dalika bi annahum qaumun la yaqiluna Allah ya ce ai ba su da hankali mahaukata ne shi yasa suke wasa da sallah suke wargi da ita ina fata an fahimci magana inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati sai ta hal antum muntahuna da Allah yazo yana magana akan maganar a nisanci ainihin wato giya da shauransu kar a sha maye kar ai kaza kar ai kaza sai Allah ya faɗi dalilin da yasa ya hana shan maye da shan menene giya sai ya ce inna ma yuridu shaytan shaydan yana nufi ne an yuqa an yuqi a bainakum adawata yana so ya afkar da gaba ne tsakaninku wal bagaba da kin juna fil khamri wal maisiri a cikin al'amarin shan giya da tata ka lura daga an sha giya zai wahala a wannan temple din giyar ba a daku ba haka ne ko ba haka ba saboda kowa hankalinsa ya gushe kana dan mar abin da bai kai yayi fada ba sai ya fada kai kuma daga amma abin da bai kai ka kai duka ba sai ya kai duka kaga sai guri ya hausa ne yasa galibi majalisin giya ba a karewa lafiya to sai Allah ya ce abin da yasa na hana ku sha shedan zai dinga hada gaba da fada tsakaninku to haka gurin caca daga an ci wani haushi ya kama shi sai ya ashar sai shi kuma wanda aka yi wa ashar sai ya kai duka sai kaga kawai teburin cacar an wurgi da shi an tashi ana abin nan haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce daga cikin sharrin da yake cikin shan giya da caca shine hada rigima da fada da take tsakanin ku don haka ku daina na haramta kar ku saki fil khamri wal maisiri wa yasuddakum anis salati an zikrillah sannan daga cikin sharrin su shine za su hana ku ambaton Allah don Allah mutumin da ya sha marisa ya sha kafso ya zo ya zube wagawa a gaban mawankinta ina kake tsammanin zai zikirin sabahi wal masa'i ina kake jin zai karanta addu'ar safiya da maraice ina kake jin zai karanta addu'ar kwanciya ina kake jin zai karanta addu'ar tahi daga bacci ina kake jin zai yi azkar din azkarun nau addu'ar bacci ina kake jin zai yi kaza zai yi kaza duk ba zai yi ba na fata an fahimci magana ba zai yi ba me dalilin da yasa ba zai yi ba saboda me saboda ainihin wato buguwa da yake ciki da kuma makuwa da yake ciki jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to haka dan haka yace wa yasuddakum an dhikrillah dan ya tare ku daga ambatan Allah wa anis salati kuma ya hana ku yin sallah yasa in mutun ya bugu dazun nan jama'a wata mata ta turo min text tana bin karan mijinta cewa mijinta daga cikin babban bala'in da yake tsakaninsu da shi shine baya sallah baya sallah tace wani lokaci wallahi sallar asuba baya yin da sai kusan karfe 11 na safe na farko bai tahi yazo jami'i ba na biyu kuma a gidan ma ya tashi akan lokaci yayi ta ba zai yi ba to wannan kaga walaha ce wannan ko menene yayi ban sani ba ya zama walaha ko wahala a juya ta zama wahala kenan malalan ta zama wahala to to wannan wallahi kwante kenan wanda ba za ta samu shiga ba a gurin Allah saboda ba a yi ta kan lokaci ba ba a yi ta cikin nutsuwa ba ba a yi ta yadda Allah ya tsara ba to wannan duk yana daga cikin fitintunan da yau Allah ya jarrabu wasu ba sa son yin sallah suna wasa da sallah to shine Sufyanu Thauri yake faɗa musu in ba ku yi sallah yanzu ba sai yau za ku yi sai tsufa ya kama ku sai girma ya kama ku sai jinya ta kama ka a lokacin zaka zo kana sha'awar yin sallar kuma wallahi ba za ka iya ba za ka iya ba yasa in kowa ga tsoho yana zuwa masallaci to yana saurayi ma yana zuwa masallaci ku ga kowa wannan in kowa ga tsoho yana zuwa jami'i to yana matashi ma yana zuwa jami'i na rantse da Allah in ka kuskura kai samartaka rashin zuwa jami'i to za ka yi tsufan rahin zuwa jam'i jama'a kuna fahimtar magana ta da kyau yanzu a nan kaɗai a anguwan nan a masallacin nan iya dattawan da muke da su kenan waɗannan da suke zuwa muke sallah da su iya su ne dattawa suna nan da yawa ko ba su da yawa amma su muka sani su ne muka shaida ga mu ga su su sun shaida muna zuwa mu mun shaida suna zuwa haka ne ko ba haka ba amma saura fa tun da ba su yi samartakar jam'i ba wallahi ba za su yi tsufan jam'i ba to ka rike wannan idan kai wasa lokacin da Allah baka na yanzu shekarunka ba su yi girma ba ka ƙi kula da sallah da yadda yin ta to na rantse da Allah ko ka tsufa ba za ka iya ba da haka babanka da ke ma faɗa malaminka da ke ma nasiha cewa a dinga ganin ka a masallaci wallahi taimakon ka yake amma ba za ka gane haka ba sai lokacin da girma ya kama ka an gane magana da kyoko amma a yanzu kana ga duk duniya ba wanda ya tsane ka irinsa ba wanda ya takura ma irinsa ba wanda ya hana ka sakat irinsa amma wallahi akwai lokacin da ko bayan ransa sai ka daga hannu ka masa addu'a akwai wanda na sani jama'a shi ana zaune ma haka daga an kira sallah sai ya muku wayo ce an karma kallah baran dan je nan dawo wallahi tallahi shi haka yake ana dan kiran sallah wallahi malam maina sai dan yi haka ya ci dama da Allah kuma usuri wannan dan dai nan da Allah yayi haka kenan ba zai je sallar ba to kun san wani abu wallahi yanzu yayi paralyze kullun kukan sa yake yi shine yana so ya je ai jam'i da shi saboda ya samu Allah ya saurare shi in ya mutu amma wallahi ya gagara ba zai iya ba na bai lokacin da ya kamata ba to shi kuma Allah yana da wani abu kamar yadda hadisi ya tabbata duk abin da ka sakawa kanka kana yi na ibada sai wani uzuri ko na rahin lafiya ko hatsari ko spinal cord ko wani abu da kana zuwa ana jam'i da kai sai wannan abin ya same ka ba za ka iya fitowa ba sai Allah ya ce wa mala'iku ku ta cika masa cewa yana zuwa da shi ake jam'i ku ta cika mar har ranar da za ka koma ga Allah an dinga cika ma cewa da kai akai azhar da kai akai la'asar da kai akai magariba da kai akai isha da kai haka Allah zai sa a cika ma inji annabi Muhammad saboda yanzu ai ba ganganci ya hana ka zuwa ba larura ce sai Allah ya ce ku cika mar cewa yana zuwa amma ta ma baka zuwa ba da kai ake yi ba sai yanzu larura ta same ka Allah zai ce ku watsar da dan iska kawai ba ruwa na da shi zai zo mu game da shi kun gane magana da kyau ko to da haka shine shi Sufyanu Sauri yake faɗa idan ba ku yi sallah ba matasa yanzu sai yau za ku yi ba ranar yi in ba kai yanzu ba Allah shi yadda mu har ilau dai a cikin a cikin an'am Allah ta waqimu salata wa atu zakka wa waqimu salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharuna ku tsaye da sallah kuma ku ji tsoron Allah shine wanda gare shi makoma take gabaki daya wallazina yumassikuna bil kitabi wa qamus salata cikin dai araf aya ta 170 da 170 yace wanda suka rike littafin Allah kuma suka tsaye da sallah inna la nudhi'u ajral muhsinina a cikin dai adwana amfali aya ta uku Allah madaukakin sarki yace allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sune wanda suka tsaye da sallah kuma a cikin abin da Allah ya azurta su da shi suna ainihin wato abin nan bayarwa cikin tauba aya ta ta goma sha ɗaya Allah ya ce fa'in fa'in tabu wa ƙamun salata wa ata zakata fa ikhwanukum fid dini idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakato ‘yan uwanku ne a cikin addini kaga da sallah tana daga cikin dalilin da yake sa ake ɗaga wa mutum kafa Allah ce wannan ‘yan uwanku ne a cikin addini kar ku taɓa su ina fata an fahimta wani fassarul ayati da ya alamuna muna yin filla filla da ayoyinmu ga wanda suke masu ilimi suna gane su nama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir sane dai wanda yake ya yi imani da Allah shine wanda ya yi umarni da a raya masallacin ɗakin Allah wa aqama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai tsoron Allah sai Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadina irin waɗannan mutanen da suke raya masallatai suke cika su suna ibada suna aikinsu suna hidimar masallatai suna hidimar yau da gobe na aikin addini Allah ya ce irin waɗannan mutanen suna daga cikin shiryayyu a gurina in ji Allah an gane maganar ke ko to wannan dai shine a takaice ayoyi da suka yi magana jama'a game da ainihin wato sallah suna da yawa Allah ne kadai ya san adadin su a cikin alkur'ani dan haka zamu takaita anan sai mu je babi na gaba dan haka dai Sufyanu Thauri yana magana ne akan cewa ku matasa idan ba ku tsaye da sallah ba a halin yanzu to dan Allah sai yau ne za ku tsaye da ita dan haka mu ji tsoron Allah mu gyara ibadar mu ko mu gyara ainihin wato ibadar sallah da muke Allah ba mu ikon gyarawa al wasiyatu thalithata ashar wasiya ta goma sha uku ma jaa an rabi'ata bin kulthum annahu qala shine abin da yazo daga rabi'ata dan kulthum rabi'ata dan kulthum yace a nazara ilayna al-hasan wa nahnu hawlahu shababun فقال يا معشر الشباب أما تشتاقون إلى الحور العين ربيعة دم كلثوم yake cewa ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa in ji hassanul basari ya kalle mu ya juyo ya kalle mu muna kewaye da shi in ji rabi'ata dan kulfu ya ce sai ya ce ya ku taron matasa amma ta shi ta kuna ilil hurul ni kan ba kwa shauki da ƙauna da fatan Allah ya baku matan hurul aini a cikin aljanna ne ba ku buƙatar wannan haza a hazal hazal tifatun badi'un min al-imam al-hasan al-basri yace wannan wani irin ankararwa ne da koyarwa da kwadaitarwa daga imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yudhakkiru fihi shabu ko shabba ko shababa yana mai fadakar da ainihin wato matasa bi na'imil janna da ni'imomin aljanna ina fata an fahimta ni'imomin aljanna fiha wallahi ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala bali ahadi malamai suka ce cikin aljanna akwai abin da tun da ido yake duk wani kyale-kyale da ka taba idon ka ya taba gani to bai taba ganin irin kyale-kyalen cikin aljanna ba duk wani da kwaretin da ka gani duk kasar da ka je kasashe guda uku a duniya idan ka je su to ka gama ganin kwalliya da ado in Allah ya sa ka je ka irin wannan kasashen kasa ta farko ita ce United Arab Emirates Dubai duk ranar da Allah ya kaddara maka mu dai Allah ya kaddara mu umara ta ta farko Emirates nabi jirgin su nabi to suna da transit sai sun sauke ka a kasar su kaya akalla awa biyu zuwa awa biyar wani lokaci ma in ta zo da wani yanayi ka kwana a kasar sannan wahe gari su ɗebe ku su ta wuce da ku Saudiya to mu dai ba mu kwana ba amma mun yi wasu awanni a cikin airport kuma an kawo mana mota muka shiga daga airport muka shiga aka zagaya da mu gari duk waɗannan hotel da mai kaman dabino da mai siffar kifi da waye waye duk sanda muka shiga an gane magana da ku to duk mun shiga mun gani to in ka ga irin wannan to ka gama ganin ado in dai na duniya ne wallahi dan hatta turawa wallahi suna zuwa irin waɗannan gurare domin sun ga abin da ya kure musu tunani to haka idan ka je Qatar Doha Allah ya sa ka bi Qatar Airways in ka bi shi ka je suka sauke a Qatar ko wani abu ya kai ka ko wani assignment ka dan yi wasu kwanaki to zaka ga decorator ya ishe ka ka gane Qatar ta kai Qatar da ta karbi bakuncin kwallon kafan duniya a shekara ɗaya ne ina jin ko biyu da ta wuce ko yawwa kuma suka ce ba za a sha giya ba ba za a yi luwaɗi ba ba za a yi zina ba kowa suka sa dokokin addini kuma wallahi dole 'yan kwallon nan sanda suka bi in ba ku manta ba a lokacin aka yi ta surutu da maganganu amma dai sun mugun wahalar da turawan nan sun gara su har sallah san da aka yi lokacin sallah in yi a kira sallah a tada ikama a filin kwallo wallahi sun rarra dilhu da waye duk suna gani ba yadda suka iya sanda suka nuna musu a ma'ana an fi ku sanin duniyar lahiran ma kuma an fi ku san dama ba san komai ma a lahiran ba na fata kun fahimci magana to in ka je Qatar wato ka je za ka ga ado to haka ƙasa ta uku ita ce United States of America kaga dai ƙasa guda biyu duk tamu ne ta musulmi ta uku ita ce abin nan America to ita ma an ka je ta za ka ga ado da kwalliya da abubuwa abin nan sai suna kawo irin su china da waye-waye su ma suna cikin kasashe masu amma waɗannan su ne top insect to wanda na faɗi wannan ne saboda masu kallon mu wala Allah tun da nan dai in dai ba wala Allah darakta ka je katar aiko ka je katar ba yau wato darakta ka ga yaje yauwa na fata an fahimta to to in ba irin su darakta ba Allah Sulaiman eh to kaga ba wanda yaje to amma masu kallon mu na san da yawa sun jarje to duk abin da ka gani na ado na rantse da Allah baka ga ɗaya bisa dubu ko miliyan na adan aljanna ba duk abin da ka gani na burgewa da ban sha'awa baka ga ɗaya bisa dubun abin da ke cikin aljannar Allah ba ina fata an fahimci magana to kaga ga wanda ya taba zuwa irin wannan ya gani kuma aka ce bar abin da ke cikin aljanna ya ninka wannan ninkin ba ninkin zai ce to kudan Allah aljanna nan wata iri ce yasa annabi ya ce fiha ma la ainur ra'at a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at a cikin ta akwai irin sautin da kunne bai taba ji ba wala abuna wala abuna ala ala qalbi basharin sannan babu wani tunani kai don Allah tunani ba yanzu nan ba sai ka tuno wani abu wanda ya wuce hankalin mutane ba ma to ka gama tunaninka na wani abu mai kyau ko mai daɗi tunaninka ya gama hango ma na rantse da Allah bai isa ya hango ma abin da ya kai aljanna ba a tunani ma wannan na iman wa mulkan kabira Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kaga can ina ne aljanna ra'aita na'iman Allah ya ce wallahi kaga ni'ima wa mulkan kabira kuma kaga mulki mai girma in kana so ka zama dan kwalisa wallahi ka shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna amma ba a maga zake shiga ba da kabara da amin aiki zaka yi billahi allazi la ilaha illa hu sai kayan aiki Allah ba mu iko shine yake cewa a wannan wata kwadaitarwa ne da ainihin wato jan hankali game da ni'imar aljanna wa ma fiha min malazzatin wa masarratin da abin da ke cikin ta na malazzat kayayyakin dadi wa masarrat da abubuwan morewa wallati min hal hurul ain al hisan wanda a cikin ta akwai hurul ain yan matan hurul ain wanda suke katangaggu waɗanda ba su taba zina ba kuma ba wanda ya taba kusantar su a liyata jallada bi zalika nashatu ko yawwa da ya tajaddada bi zalikal nishadu saboda nishadi da kwanciyar hankali da aminci ya ƙara tabbata a cikin zukata wa shauqu da kuma shauqi ila aljannati na neman aljanna wa na'imaha da kuma ni'imarta wa idza qama hadha fi qalbi shabbi idan hakan ta zauna a cikin zuciyar mataki yana sha'awar samun aljanna da fa'ahu sai wannan ya tunkuɗa shi zuwa ga aiki ba da taufiƙin lahi ta'ala bayan dacewar ubangiji subhanahu wa ta'ala ilal ijtihadi ya dage ya sa jiki fi a amalil akira akan ayyukan lahira wa sa'i laha da kuma aiki domin lahira din wallahu ta'ala ya qulu Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa wa man arada al akhirata wanda yake neman lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma ya aiki irin na lahira wa huwa mu'minun yana mai imani da ita fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura Allah ya ce irin waɗannan su ne ayyukan su abun agode abun Allah ma'ana Allah ba kai ne aka ce kai godiya ba to shi Allah shi zai dawo yana maka godiya ma gaba ɗaya da Allah me ya fa a ce mahalicin ka ya ce maka mun gode ma ba abin da ya kai wannan daɗi ko babanku ya kira ka ya ce ne muna godiya da kokarin da kake Allah ya ma albarka da Allah zaka ji dadi ko ba zaka ji dadi zaka ji dadi ko kansila ne ma ya ma godiya ku kai kuma kansila ai yayi kadan mana kai kuwa kansila ya dan yi kadan mana yayi kasa da yawa ina ma laifin gwamna ko ciyama eh ko sarki amma kansila ai da mu da shi bambancin mu yan kali dan kalilan ne eh mu ba kansilan ma to ka gani to dan shi ya to shi kenan dai ba laifi to Allah ya ce wa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan su ne ayyukan su abun a gode musu ne abun a musu godiya akan aikin su abun godiya ne Allah ya ma godiya akan aikin alheri da kai akan aikin ibada akan aikin a neman lahira to wannan ba karamar daraja ba ce Allah ka sa mu cikin wanda za ka yi wa godiya ya Allah alwasiyatul rabi'ata ashar wasiya ta goma sha hudu ma ja an al-hasan al-basri an aidan rahimahullah annahu qala ya ma'ashar ash-shabab iyyakum wat-taswifa sawfa af'alu sawfa af'alu imam al-hasan al-basri dai yana mai yi wa matasa nasiha ya ce ina jan hankalinku game da at-taswif me ake nufi da at-taswif shine in ce saufa saufa da sannu da sannu zan yi kaza zan yi kaza mutum ya rudi kansa ka san bature shine with time ta kashe shi bai komai ba komai ka taba shi ce with time akwai lokaci da haka da haka har mala'ika ya duro mar eh har yanzu bai komai ba har mala'ika ya duro yana with time with time with time mala'ika ya ce kai da Allah zo mu tafi lahira ba abin da za ka yi ma'anar wannan maganan shine da yawa daga cikin mutane suna ruduwa cewa ai akwai sauran lokaci a shekara ta nawa ma yanzu yau ma zan tsaya ina wani bata wa kaina lokaci yau zan tsaya ina damuwa ai ba wani abu kawai mu ci gaba da al'amura akwai sauran lokaci don haka wannan za ta kai ka tabaro ka baka yi abin kirki ba malamai suka ce shi lokaci kamar takobi ne takobi idan dai ya kai takobi yana kai wasara ya gama kafin jini ya wuce ko ya fito shi ya wuce yasa akwai takobin da ake cewa gaya wa jini na wuce ma'ana shi ya sara ya tafi sai can daga baya a ga jinin ya fito saboda tsaba saurinsa abin nan lokaci kamar wato ainihin wato a girgije ne a sararin samaniya yanzu nan za ka ɗaga kai kana kallon girgije kana sauƙi kanka an ka ɗaga kai sai ka ga ya ɓace ya tafi to shi yasa ana buƙatar mutum idan ya samu dama kare ya wasa da ita lokaci abin tambaya ne ina fata an fahimta kuma ribatarsa ake kafin ya kubuci amma in kana cewa ai in Allah da zan yi kaza gaskiya ne wala taquluna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadan illa an yasha Allah karka yadda ka faɗi wani abu cewa zaka yi shi gobe face sai ka ce insha Allah amma ya zama insha Allah taka ba wai tana daure ma gindin kai ta faɗa bane alhalin baka aikata ba a'a ana buƙatar kai ainihin wato abun nan jama'a ku duba saboda yadda lokaci yake da muhimmanci sanda Allah ya rantsuwa da hifa yace wal asr ina rantsuwa da al asr wanda malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa al asr dinnan ai al waqt ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr lalle dan adam yana tafkawa kansa asara asaran me asaran lokaci ya ta cewa zan yi zan yi zan yi zan yi bai yi ba zan yi zan yi zan yi zan yi bai yi ba yanzu ka dauki haddan alqur'ani da mutane suke wasa da ita sai kaga lokacin ya kure baka haddace komai ba baka karanta komai ba amma da za ka yi amfani da wannan lokacin kuma sai ka ga a cikin kankanin lokaci ka haddace ayoyi da yawa ka haddace ayoyi da yawa cikin masallaci wannan in ka shigo ka samu awa ɗaya mai kyau kana karanta shafi wallahi sai ka ga a cikin awa ɗaya nan ka haddace wannan shafi haka ne ko ba haka ba amma fa kar ka manta kana iya ɓata wannan awa ɗayan kana zaune da abokanka kuna hira ko awa biyu kuma baka haddace Qur'anin ba kuma baka yi komai ba a wannan awa ɗaya ba lada ba la'ada ba lada ba la'ada baka yi aikin alheri ba kai kuma baka yi abin kirki ba yanzu ga malam maina malam maina a kwana nawa kake sauka kwana kwana uku hafizin Qur'ani ne gangaram da kuke ganin sa malam maina a kwana uku yake sauke qur'ani dama annabi ya ce duk wanda bai karanta qur'ani ya karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba bai ma'ana ba zai san me ya karanta ba kar ka gaza kwana uku amma idan ka ƙara akan kwana uku babu laifi a sati sati biyu wata ɗaya da dai shauransu yanzu idan kullun zaka karanta izo ɗaya da Allah a kwana nawa zaka sauke qur'ani a kwana 60 wata biyu in kullun zaka karanta aya abin nan izu biyu a kwana nawa zaka san sauke Qur'ani wata daya kuma wallahi wasu Allah ya ba su amma ba za su yi ba suna da ido da za su bude ko da ba tilawa ba su karanta din amma wallahi ba za su iya ba wata ɗaya ka soki wata ɗaya ka soki izu biyu ba takura kai kuma za ka iya zaɓa wa kanka lokacin da kake bukata in ka ga dama zaɓi tsakanin azahar da la'asa ana idan da sallan azahar sai ka nemi guri sai ka zauna sai ka karanta izu biyu wala Allah kafin ka gama karantawa la'asar ta sai ai sallar la'asar da kai sai ka fita kai wallahi in Allah ya sa kana iya kyautata kira'a izu biyu malam Suleiman za a iya karanta minti 30 ana iya karanta ya ko malam malam malam malam kaga to kaga sai kai ta cewa zan yi zan yi zan yi baka yin ba kuma lokacin ya tafi a banza to har yaushe ko da haka wallahi maganganu ne na malamai masu tsada inda za mu yi aiki da su da za su taimake mu kwarai da gaske to lokaci to bari mu karanta abin nan dinnan abin nan fassara da yawa wannan magana sannan sai mu dakata a qauluhu iyyakum wat taswif a cewarsa ya ma'ashara shawa'i ya kuma taswif saufa af'alu saufa af'alu zan aikata zan aikata yace at-taswif huwa al-afatu allati ahlakat kathiran min ash-shabab yace cewa zan yi zan yi zan yi ita ce cutar da ta kashe dewa daga cikin matasa shine afa wato wata cuta ce cewa in Allah da zan yi kaza da sannu zan yi kaza yace wata cuta ce wacce ta kashe matasa da yawa a cikin al'amuransu ka kauli ba'dihim kamar wasu ka su dinga cewa saufa a tubu mai sabo sai kaga yana yawan cewa zan tuba zan tuba zan tuba bai tuban ba har mala'ika ya duro masa wa saufa uhafizu ala salawat ala salati kai ina dai wasa da sallar nan ya kamata dai yanzu kan in gyara in dawo in kula da sallah a dinga gani na a jami'i har ya mutu bai gyara din ba wa saufa abarru a walidayya kai ni kan dai ana ta yawan faɗa min ina yawan saba wa iyayena ba na jin magana na cika ƙarya na cika zalunci na cika cutar ƙannena ba na yin abin da ya kamata a mun aika in je in tsaya wasa in ƙi a ce min in tafi makaranta in tsaya wasa kullum ina ta yi wa iyayena ƙarya ba na biyayya ga Allah ba na biyayya gare su zan gyara har ya mutu bai gyara ba sai Allah ya kama shi fala ya fa'alu wala yubadiru wala yaktanima ya ce ba zai aikata ba ba zai gaggawar gyarawa ba ba zai ribaci lokacinsa ba bal a'a yu'ajjilu yana jinkirtawa wa yusawwifu yana cewa saufa daga da sannu zan yi kaza fa nafsuhu idha haddathathu bitauba ransa idan tai masa tunanin ya tuba ba zai tuba ba aw bi muhafazati ala salah ko idan ta ce masa ya gyara sallah ba zai gyara ba wa gairi zalika da sauran abubuwa ja'a hadhihi al-afatu wa sarafathu an hadal khair wannan cuta ne ta zo ta ta kabe shi ta kawar da shi daga wannan alheri ne ya gyara kusakuransa ya gyara matsalolinsa wala yazalu yusawwifu wa yu'ajjilu ba zai gushe ba yana ainihin wato cewa zai gyara zai gyara wa yu'ajjil yana ainihin wato kokarin jinkirtawa hatta tafutahu barakatun shababi har sai albarkar samartaka ta gushe shi ma'ana shekaru na nishadi shekaru na karfi shekaru na wanji shekaru na ƙonji duk sai sun ƙare bai yi komai ba wakati namu wakati hibil khair har lokacin da ya kamata ya ribata na alheri ya wuce wa rubbama ajalla ba'dhum at-taubata ko ajjala ba'dhum at-taubata kai sai da yawa ma zaka ga da yawa daga cikin matasa suna jinkirta tuba yanzu sai ka ga mutum yana ta shaye-shaye yana ta bin ‘yan mata a layi kullum in ya ji wa'azi ko ya ji karatu ko ya ji nasiha ya kamata in daina wannan abu wallahi ba daidai ba sun san ba daidai ba ne sun san abin da suke laifi ne sun san abin da suke in sun mutu a kai allah ba zai saurare su ba amma wallahi ba zai iya gyarawa ba me yasa saboda shaidan ya rinjaye shi shaidan ya dagu makyankyamarsa da haka kullum yana zai gyara zai gyara amma ina kullum yana zai gyara zai gyara amma ina akwai wani ɗan ta'adda da wani malami ya mar nasiha ya ce masa ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake na ta'addancin nan ba ka tsoron ka mutu akan wannan ya yi shiru ya ce ka wallahi malam ya kamata in gyara ya ce to shikenan ni dai na ma nasiha wallahi ya ji nasihan nan an masa nasihan nan bata wuce sati biyu ba suka kai hari wani kauye jami'an tsaro suka harbe shi ku ce min da ya tuba ya daina ta'addanci a tsakanin wannan sati biyun duk abin da ya din nan wallahi a baya ci banza Allah ba zai kama shi ba saboda ya tuba yasa ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau asarabukum an yukaffira ankum sayyi'atikum akwai yuwar ubangijinku ya kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ya shigar da ku aljanna wanda koramu suke gudana a karkashin ta yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai tozarta annabi Muhammadu ba kuma ba zai tozarta wanda suka yi imani tare da annabi Muhammadu ba Allah ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir saboda haka tuba ila zuwa ga Allah ba karma alheri bane wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ta'allakum tuflihun yasa mu har yanzu aqidar mu yan bandit din nan da waɗannan barayin jeji da suka gallabu jama'a fatan mu shine su tuba yanzu kuna ga an saki yan matan kebdin nan sun saki bidiyo suna cewa gwamnati ne ta kwace ku suna cewa ba su suka kwace mu ko ba ku ga bidiyon ba inda ta karfi ne za ta iya kwatar ku a wallahi ba za su iya ba sai to tattaunawa aka yi da mu aka mana nasiha aka ba mu shawara aka ce mu sake ku kuma muka yadda muka sake ku haka ne eh akwai wanda muka tutar a a akwai wacce muka taba a cikin ku a wallahi babu sai to koma gidajen wallahi sun sake su hadda abinci mako sun ba su abinci sun musu wane ne to wa ya gaya muku wa'azi wa kangararre baya amfani yana amfani gashi yayi amfani wanda su da bakin sun fada inda karfin bindiga ne ba wanda isa kuma wallahi suna fadin nan karka dauka da wasa suke da gaske suke wallahi duk abin da ake suna gani mun taba zuwa nasiha wa wasu daga cikin su kun san mu muna shiga gurin su idan idan har aka nemi mu shiga saboda su inda suke in ba kai su suka baka dama ka shigo ba wallahi baka isa ba kana shiga za ka ga wani ya wuce da fatanya wallahi za ka dauka wani ne wallahi nasu ne pistol ne a jikinsa wallahi in ya ga dama sai sai kun raba kayi nan yayi nan sai ya juya ya harbe ka na rantse da Allah amma in suka yarda cewa malam ku shigo wallahi ba wanda zai taba ku ku gama nasiha ku gama wa'azi su kuka su sharba hawaye su fata majina duka kuma su bude muku hanya su ce ku fita mun je ba ɗaya ba ba bi ba mun karɓo bayan Allah a hannunsu yasa wata ran kun ji na yi tafiya kawai ku bi ni da addu'a Allah ne kaɗai san ina muka je wallahi wallahi ku bi mu da addu'a kawai wannan ka tallaɗan sa'adiyya ɗin ranar da muka je gurinsa karɓo mutum 140 a hannun shi mutane 140 maka karba a hannunsa karkashin jagorancin malam Musa Asadu sunna Allah ya saka mishi da alkhairi muna zuwa da na tahi zan yi nasiha yace wannan shine malam Albani nace kware da gaske ni ne yace malam ai ga wa'azuzukan ka akan waya na wallahi ya dauko waya dinga nuna wa duk hudubobin ka ga sunan yace wallahi malam maina yace duk ga hudubobin ka malam muna kallo kai ya gagara haƙuri ma sanda ya zo ya buɗe wayar ya ɗauko wani daga cikin nasihuna da maganganuna ya ce ka ganka malam na ce na gani wallahi to ka kaddara inda banbanka musu ashar na yi ba yi kenan suka ce wallahi malam ka shigo hannu shi kenan eh ya sa wallahi dole nasihan nan ita ne inda daddanna musu ashar akai da zage-zage kaga suka ce to malam ka shigo to alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya shigo da kai wallahi malam suka ce malam tun da kun zo duk waɗanda suke hannunmu wallahi za mu sake su a yau dinnan duk za mu sake su muka ce muna godiya akai wa'azi akai nasiha aka ja hankali aka nuna musu Allah wasu kai kuka kai ina gari a jiwon mun nan babu wanda bai kuka ba har mu saboda wallahi in kaga yadda suke rayuwa sai su kansu ke ka tausaya musu da yawancin su abin ya ihe su su ma ba sa so so suke a tsayi da abun saboda su ma in sun fito daga sun fito sun higa wasu ƙauyuka ana kama su yanka su ake suka ce malam ku ce a daina kashe mu mu ma mu daina kashe kowa shine kawai in aka daina kashe mana mutane wallahi ba za mu ƙara kashe kowa ba duk makaman da za mu haɗa gaba ɗaya mu danka mu kuɗi ga gwamnati to amma ana ta kokarin asrun ta din an ki an bar abin yana ƙara wargajewa kuna ga maganar da wannan mai jan kunnan na America yayi ita ta jawo duk wannan fitintunin mungu munafiki kuma ga bidiyo nan akan waya ta jama'a wani ɗan majalisar amerika ya ce daga cikin manya-manyan kudaden da amerika ta kashe akwai kudaden da aka kashe wajen tallafa wa 'yan ta'adda ɗan majalisa ne a gaban taron majalisa gaba ɗaya sun yi taro kwanan nan bai wuce sati biyu ba suka yi kwandemin ɗin maganganun trump gaba ɗaya suka ce wannan maganganun da Trump ya yi tamkar ta'addanci ne a duniya ba a shiga ƙasa irin Najeriya a ce wai da yaƙi wai za a kwato ta kuma suka ce duk kashe-kashen da ake a Najeriya bai shafi ɓangaren musulmi kaɗai ba ko ɓangaren kiristoci ba wanda ba a kashewa kuma haka ne su turawan masu hankali sun gaya wa Trump ɗin ga bidiyon akan wayata da fassararsa da komai suka bar kata-kata suka ce ba su goyi bayan wannan matakin na Trump ba saboda haka hatta su turawan daga ganin cikin hanyoyin da suke ganin za a kawo ƙarshen wannan masifar shine dialogue tattaunawa ba wata ƙasa jama'a da ta yi maganin ta'addanci da bindiga a tarihin duniya babu ita duka idan aka yi rigimar aka yi rigimar dole ƙarhe kan teburi ake zuwa a tattauna a shawarta a ga meye ne mutanen nan suka rasa ne suka fada cikin wannan masifar saboda su mutanen da kuke gani ana amfani da su ana haɗa rigima yanzu ku je ku ga sudan kabila biyu ne aka yi amfani da ita aka wargaza sudan gaba ɗaya da ita kabilu guda biyu akwai wani a cikinsu ana ce masa abu lu'ulu wannan abu lu'ulu da bakinsa yake cewa ya kashe mutane sun fi mutum dubu biyu shi kadai kuma an ruɗa tunanin sa da cewa an cuci kabilarsa an zalunci kabilarsa don haka ya ɗau makami ya haɗa matasa kawai suke bi ƙauye ƙauye suna kashe kowa kawai ta wanda akan awa na hausawa na kan wani fulani ai wannan fojiyo da kawo ai asalin mulkin na hausawa ne na hausawa ne wallahi suna nan fulani dan fojiyo ya zo ya hana hausawa ya ba wa fulani yan uwansa shine fa abin da ake ta injiniyar shi yasa daga cikin hanyoyin da za a yi maganin ta'addanci bahaushe ya ce da dan gari akan ci gari Ah, yanzu duk kashe-kashen nan turawa ne suka zo daga wata suke kashe mu ba famfa mana wani tunani aka yi ba mutanen mu suka ɗauki bindigogi suke kashe bayan Allah to me yasa me zai hana tunda Allah ya ba mu ilimin da zamu yi masu karatu na wayar da kai su watsar da bindigogin ba za a yi musu ba da haka ƴan uwa magana ce wacce take da abin nan amma dai muna nan muna iyakacin kokari shi yasa muke addu'a duk wanda yake ba da gudunmawa wajen wannan ta'addancin ya ci gaba a Najeriya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sufofinka madaukaka Allah ka wargaza shi kowa ne duk wanda yake ba da gudunmawa da injiniyarin fitintunu a ƙasar nan Allah ka tarwata sha'aninsa ya Allah wanda kuma ya ɗauki ragama yake taimakawa a kawo sauƙi wa al'umma a sassauta a daina kashe mutane Allah ka taimake shi da taimakonka ya Allah mu ci gaba da wannan addu'a mu ci gaba da wannan addu'a dan wallahi in ba Allah ba ba mai maganin wannan fitinar yau ga nan wallahi har yanzu mutanen nan bukatar su bata biya ba so suke daga titin nan har ka je ƙarshen Gombe wata ran ka biyo ka ga ba kowa akan titi an kashe na kashewa masu guduwa sun gudu an rusa shaguna an ɗebe dukiyoyi an tarwatsa gari abinda suke bukata su ya faru kenan wallahi ba su da manufar da ta wuce wannan akwai wani bidiyo da zan kunna muku anan sai kun yi kuka wasu mutane ne suka hau mota suka ɗauke shi a sudan wallahi sun yi tafiya ta fita kilomita goma babu ɗan adam ko kwaya ɗaya daga rusassun shaguna sai rusassun gidaje sai rusassun gidan mai sai rusassun an wargaza komai an kori kowa wannan alheri ne to wannan shine manufar waɗannan mutanen sun cuso tunani na ta'addanci a cikin al'ummarmu su suna can suna ta shan daɗi a ƙasashensu saboda aka dole mu dage da addu'a kuma a ci gaba da wayarwa da al'umma kai yanzu kuna ga mutanen nan sun ce tattaunawa aka yi aka ba su shawarwari aka yi musu nasiha suka saki yaran nan to dan Allah wannan abu ne tattaunawa ba za ta yi maganin sa ba babu shi mutum da ku wato ku je ku ku je ku kan YouTube ku yi downloading din wani bidiyo na turji jama'a kusan mutum saba'in aka ɗauka da matsafa da masu kambu da masu guru da layu da waye kusan mutum sama da mutum ɗari uku aka ɗauka aka tafi da su daji akan cewa za a kashe bello turji za a ɗaure jejin a kamo shi da hannu na rantse muku da Allah a cikin mutum 300 nan sanda ya kasa sama da mutum 70 sabbin bindigogi aka ba su darakta wallahi duk sanda ya kwace bindigogi kamin ya kwace bindigogin ya kashe na kashewa suka dawo da gudu saura ya kakkama wasu so matsala ce ta riga da ta zama wani bala'i a ƙasarmu yanzu kuna ga kwanan nan tiwa ya ɗan zuma ya wata magana har yau an gagara ba shi amsa ya ce matsalar ta'addanci a najeriya ba ta ƙare ba domin akwai masu cin abinci da ita ya ce manya-manyan nan suna nan suna cin abinci da wannan matsalar don haka ƙare wata yana da wahala kun ji wanda ya fito ya musa ta na kyabbi sojoji ba su wuce awa ɗaya da tafiya daga gurin ba aka zo aka kwashe 'yan matan shi gwamnan da bakinsa ya faɗa me yake faruwa ya zama fitina don haka sai dai addu'a da fatan alheri me addu'a Allah ne kaɗai maganin fitinar Allah ka yi mana maganin wannan fitintunu ya Allah ka kawo mana ƙarshensu ya Allah amma matsalar ta wuta tunani ka ta wuta tunani duk abin da aka ɗauko ma aka ce shi ya kawo wannan fitinar daga an yi gaba sai ka ji kamar ma ba shi ba ne in aka sake barin wannan aka ɗauko ma wannan abin sai ka ga kamar ba ka kasa gane ina aka dosa su waye masu laifin yanzu da za ka ajiye shugaban 'yan sanda in ya ɗauko ma wasu jawabai sai ka ji kamar ba su ne masu matsala ba ko ba haka bane baba in ka ajiye shugaban sojoji ya ɗauko ma wasu bayanai sai ka ji kamar ba shi ne mai matsala ba in ka ajiye shugaban majalisa na tarayya in ya ɗauko ma wani bayanai sai ka ji kamar ba su ne masu matsala ba in ka ɗauko gwamna ya ce maka ba shi bane duk waɗanda ka ɗauko suka fara jawabi sai ka ji kamar ba su ne masu matsalar ba to dan Allah ina matsalar take kenan kuma matsala ga ta akwai ta yanzu kuna ga ingila ike ikiramadu wanda aka kama shi da shi da matarsa da laifin mai cire wani koda na wani yaro a saka wa ɗansa ne ko yarsa ne ingila ta damƙe ta ɗaure masa ta yanke mar hukuncin ɗaurin shekara goma sha biyu ne ko sha shida ne a gidan yari kwanan nan sai gwamnatin najeriya wai ta nemi akan a dawo da ike ikiramadu Najeriya wai a ci gaba da Ingila ta ce mahaukata kuka ɗauke mu ku ne Najeriya za ku iya tsare shi ya cika wannan shekarun da muka yanke mar ai wallahi in ya bar ƙasar nan sai ya cika wannan shekarun tukunna saboda sun san halin ƙasar nan darakta ana kawo shi za a yi haka a yi haka a yi haka sai shugaban ƙasa ya ce ya yafe masa wallahi suka hana su kwanan nan na ga rahoto akan ko kwana uku bai yi ba na ga rahoto yanzu kuna ga 'yan majalisar sawul sawul ɗin nan wai sun taso wai suna roƙon tinubu akan ya yafewa namdi kanu ko sati biyu ba a yi da yanke mar ɗaurin rai da rai ba kaji wai har sun haɗa kai wai a sake shi yanzu ga samba da ƙisu da suki nan saboda rahin kishi irin na al'ummar ma har yau an kagar wanda zai tsaya ya ce a yafe mar amma wannan yanzu yanzu aka yanke mar hukunci yanzu yanzu har jama'a sa sun taso suna cewa wai a yafe masa ga abba kyari wanda babban aikinsa shine dakile yan ta'adda a lokacinsa yan ta'adda ba su ji daɗi ba amma da ke ƙasar nan ba gaskiya ake nema ba wannan bawan Allah an kama shi an ɗaure shi babu wanda ya zo yake kwarmato kan cewa a sake shi mu ne kullum a lalace yanzu kuna ga jihohi kusan guda goma sha biyu na najeriya duk an rufe makarantu na arewacin najeriya amma su can kudu suna can suna ta ƙara inganta makarantunsu komai ya taso bala'in akan me yake karewa komai ya taso akan me yake karewa kuma har yanzu al'ummar mu ta ita ankara shugabannin mu ba su da amfani yan majalisar mu ba su da amfani sun tsaya kawai shan shayi da kyalkyale dariya a majalisa ba sa aiki domin ceto al'ummar su za mu muku addu'a duk wanda baya kare mu idan ya dawo kada Allah ya mai da shi majalisa duk wanda baya tsaya mana in kar ya dawo Allah mun ba shi dama ka bar shi ya karasa yana karasawa in ya dawo Allah karka mai da shi munafukai kawai Allah ya samu dace jama'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntumin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana ala ko ma inda billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ba da lada.